أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau juma'a sha biyu ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da uku a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan bayan dogon hutu da aka yi na watan ramadana da hutun sallah da na yawon sallah da dai duka dai abubuwan suka taru to jiya dai an dawo karatu da sadadowa ma da wasu ke yi suna shigowa a makare duka duka dai Allah ya nufa an dawo an lura a alhaji ba da kai nake ba yau ba da kai nake ba alhaji so yau kuma karatunmu na farko banda wanda aka yi na jiya a jiya mun yi mako kamar tambayi aka yi jiya an yi karatu ko? to banda karatun jiya to yau na biyu kenan to darasi na farko shine murshid a kira mai anguwa to darasi na farko murshid shafi na biyar da arma ya shigo latti su'al tambaya من هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وتماتاتي وتتزوتتي تابا da kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mana tazo kawai tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga ni ka aure ni ba wani kwana kwana da Hausa kawai manzon Allah sallallahu ga ni ka aure ni kawai manzon Allah ni kai nake so ka aure ni ba sai ba ba batun waya tsaya a jira a yana ta a tsara ta a ko a aika wa a ba wannan maganan cuta ga kaya malam la ilaha illallah annabi muhammadu ba ka ce duniyar da lahira ce fa nan wurin sai ta tsaya kawai wani waye ya zo ya kwashe mata gaba ta ce annabi gani kawai ka aure ni kawai maganar sadaki ba a so kai ka aka ce to daga yau annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne ke da wannan daman ya auri mace ma babu sadakin matukar mace ta ce ta ba da kanta ga annabi shikenan aka ce in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an nabiyyu an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'min Allah ya ce kai kadai ne Muhammad sani za ka yi aure za ka aure ladidi aka ce kawo kuɗi ka kawo kuɗi. Dubu ɗari da hamsin ɗin nan sai ka bayar ya ƙarni yanzu? Subhanallah, subhanallah. Sai yadda ka samu? To ai yanzu akwai kashi mana. Ɗari da sittin? An ɗaura kuma ɗari yau daidai. To abu ya sauko kenan, alhamdulillah. Jawab, amsa ga sunan matan saurara ka ji sunanta, hiya ummu shuraikin radiyallahu ta'ala anha. Aka ce sunan wannan matan da ta yi wannan jarumantakan, ta ce wane? Ummu shuraikin. Me yasa shari'a musulunci ya tabbatar da wannan? Sabida ‘yancin da aka ba maza, su ma mata su yi tarayya a ciki. Namiji yana da cikakken ‘yanci ya gama ce, ya je na santa da aure ya je ya same ta ya ce ke yan mata I love you wujiga wujiga ya ce yes I love you shi kenan magana ya kai ko ba a haka ne maza ana yin haka abin nake son faɗa shi ne namiji ya ga mace yana santa ya je ya tsara ta ko ya ake cewa nan garin ya yana ta ya ba ta flows a za ka ɗauka ni irin ba gidajen nan ne ai ni ma aha yawwa to ka ji an gogo a wannan current ne ka ji zo wannan a wannan current a gashi oke to to an gane wannan sai aka ba mace ita ma dama sai aka ba mace ita ma dama idan ta ga wani namijin tana so ita ma ta yi magana an gane wannan in ta ga wani namiji tana so kamar yadda kai ma namiji za ka kalla mace ka ce tana da siffa kaza kana santa tana da siffa kaza tana da kuɗi kana santa tana da shago ka to ita ma mace an ce an bata wannan dama sai ta tsaya ta leƙa sosai ta ga arma ta ƙara leƙawa ta kalla alhaji hamza a alhaji a ba za ta dirje ba ta ce ga gidan kwaikwayo kullum a zuwa na maka shika da citta a gida ka arma ka rigo ce alhaji kwai ga a muna maganan gaskiya ne yanzu kawai za ta zo ta auri arma ne kullum ya zo yana sa ana mata shika a kofar gida ga dos eh arma to me ce wai mata ko a ya aka ya sani shi da bai da aure Allah ya yabe mana an lura ko to sai musulunci ya ba mace ita ma dama in ta ga wani namiji wanda kwaliti din da take nema a jikin namiji ta ga wannan yana da shi to shari'a ya ba ta dama ita ma ta faɗa ta ce tana son shi sai dai wurin faɗa ɗin shari'a musulunci ya yi mura'ati ya lura da wasu abubuwa shin ita ne za ta je ta tare ka ta ce maka to shi kenan shugaban marayu ina son ka dan na ga dukkanin dukiya na marayu na garin nan kai ake ba saboda haka ina ciki ko ko za ta tura ƙawarta ne ko ‘yar uwarta shari'a musulunci ya ce ya danganci halin da ake ciki ya danganci halin da ake ciki na ɗaya wasu malamai suka ce wannan matan tana da dama ta zo ta ce ina son ka kamar yadda kai ma namiji kake da dama ka ce kana son ta me dalili da hujja aka ce wannan hadisin da wannan matan ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce manzon Allah ka aure ni ko ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na baka kaina kawai ka aure ni suna da hujja ko ba su da hujja annabi ya ce mata ba ta da kunya sahabbai sun ce ba ta da kunya to mu ne yanzu bai kamata mu ce mata ba ta da kunya ba an lura da wannan an lura da wannan Allah ya yafe mana abu na biyu wasu malamai suka ce za kuma ta iya aika ƙawarta sai ta ce to lantana je ki gaya wa muhammadu sani ladidi na san shi da aure sadaki da akwati duka an ɗauke masa yaya ba wazari eh sai an gwanci an lura na biyu kenan na uku suka ce ko kuma ta gaya wa mahaifinta an gane mahaifi ko ko ta gaya wa mahaifinta ko kawunta ko wani abu makamancin haka ta ce wa baban ni fa na ga wani bawan Allah ko da dai yana zuwa makaranta a makare eh amma to shi nake so baba sai baban ya ce wane ne wannan ya ce to ana ce mai ko ko muhammad ko awwal ko rabi'u sunan shi dai shahararre a garin nan baba zaki ita me zaki ta ce sunan sunan shi kenan shahararre a garin wai zaki to kaga shi baban sai ya ce mata to saurara za mu bincike a kan shi za a duba a gani ko menene ke sa shi zuwa latti da suka ce yana zuwa makaranta a makare menene sana'arsa yaya tarbiyyarsa shi kenan baban sai fara bincike sai ya gano cewa abin da ke rike shi ya ki zuwa makaranta da wuri wannan yarinya da ta musulunta to wurin ta yake tsayawa eh yana wata karatu to yana mata kara kaji kaji arma ya gaya mu yana tsayawa a wurinta sannan yaya sana'a sa ce "Ah, ai bai da wasa wurin sana'a shine shugaban masu awo na garin kafancan to ai kuwa akwai auna hoji
duk garin kafancan shine shugaban masu awo a ce eh shi ne ce to an gama yaya karatun shi ce kullum yana zuwa makaranta yaya mu'amalan shi a ce ai bai da matsala bai da matsala in ka ka samu matsala da shi to kan kuɗi ne a su bi ko na faɗa ba daidai ba eh ka ji ya ce haka ne to mu je gaba to shikenan sai mahaifin sai ya bincika an gane wannan ba kawai daga yarinyar ka ta za ce ba wani yi miji ko sai ka ce to gobe ɗaura aure ba aka ce a'a. sai an tsaya an duba an bincika yaya ya dace da ita ko bai dace ba yaya ɗabi'unsa to duka wa'annan abubuwan sai an yi su tukunna sannan sai a sai a gabatar wa'annan su ne hanyoyi da ita ma mace za ta iya aha cewa tana cikin ɗa namiji tana son ɗa namiji za mu je na gaba su'al tambaya man hiya allati amara annabi sallallahu alaihi wa sallama an ta umma ahla baitiha radiyallahu anha wace ce matar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ta da ta limanci matan gidansu wace ce wannan ba maza ba ka kiyaye abin da muka faɗa ta limanci matan da ke cikin gidansu sallah wace ce jawab amsa hiya hamilatul qur'an aka ce na farko ita ce wannan matar da take mahaddaciya ta alqur'ani mai girma wanda sunanta yake ummu warqa ita ce ummu warqa bintu abdullahi bin harith yar abdullahi bin harith al-ansariya mutumiyar madina ce radiyallahu ta'ala anha yaddan Allah ya ƙara tabbatuwa a gare ta ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mata izini ya ce ki limanci mutanen gidanku a wannan gaban sai malamai suka samu sabani shin ita kadai ne ko ko duka kowa da kowa mata yanzu zai iya limanci ya lim- ta limanci matan gidansu wasu malamai suka ce a ita kadai ne ita kadai ne aka bata wannan garantin wasu malamai suka ce a ba ita kadai ba ne kawai dai wani abin bai faru ba ne wanda za a ƙara faɗa amma mazhaba ta malikiya sun ce kai ustaz mace ba ta yin limanci ba za ta limanci maza ba ba za ta limanci mata ba kenan menene matsayin imamu malik yanzu nan cewa wannan ita kaɗai ya shafa an gane wannan an gane mai karatun yake wannan ita kaɗai ya shafa saboda haka banda ita a su a garin su bai tsallaka kan kowa ba an gane wannan Allah ya fi mana su'al tambaya man yallati qutila zawjuha wa akhuha wa ibnuha fi ghazwatin fi ghazwati uhud radiyallahu ta'ala anha anhu wata mata ce aka kashe mijinta, aka kashe ɗan uwanta, aka kashe yaranta guda biyu duka a yakin Uhudu, amma ba ta ji haushi ba. Hankalinta bai tashi ba. Tambaya ɗaya ta yi, ta ce yaya shugaba yake. Yaya shugaba yake, aka ce ana gaya miki cewa mijinki ya rasu, ɗan uwanki ya rasu. yaranki biyu sun rasu kina cewa yaya shugaba ta ce ku gaya min yaya annabi yake aka ce annabi yana lafiya ta ce dukkanin wata musiba in dai ba kan annabi muhammad bane mai sauki ne kai wannan karfin imanin ta yana da yawa ba kana ganin mutane yanzu tsakan kare yana kama su suna wayo wayo ko wace ce to wannan matan aka ce jawab amsa hiya ummu khalladin ita ce ummu khallad zauju amru bin jumuh matar amru bin jumuh radiyallahu ta'ala anhuma ya dan Allah ya ƙara tabbatuwa a gare ta da ita da mijin nata an gane wannan ماذا قالت أم خلاد أم خلاد لما رأتهم قد شهدوا رضي الله عنه ميتا فدا da take ga mijin nan ga dan uwan nan nata ga yaran tan nan guda biyu duka sun rasu me ta ce ne ta ce wayyo ta shiga uku ta lalace ko ko jawab amsa qalat ummu khalladin ummu khalladin ta ce kullu musibatin ba'daka ya rasulullah hinatun ta ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkanin wata musiba koma bayan kai to shirme ce kai kwarai kuwa
dukkanin wani abu da za ka rasa in dai ba annabi ka rasa ba to shirme ne kawai masha Allah a baka kasuwa na tirela ɗari uku da saba'in ana ji kuwa kwarai kuwa ha tirela nawa dari uku da ɗari uku da saba'in na titta an ɗauko kuɗin kash an baka ga su kana ganin su ashe ashe mugaye kiri suna gani la ilaha sun ga lokacin da ka shiga da shi ɗaki ƙarfe ɗayan dare suka zo da bindigoginsu suka harba sama fatatata fatatata suka buga ma ƙofa salamu alaikum cewa alaikum salamu kudin nan da aka baka kawo su kawai kai karfin imani ka ɗauko su ka ce gashi naira miliyan ɗari biyar ne ga su suka ce to Allah ya soka dama ko dai kai ne ko ku ko kudin ko kai ko kudin ko dai mu bindige ka kuma mu tafi da kudin ko ka ba mu kudin mu tafi mu barka cikin salama ka ce ga su to aka ce wannan kudin da ka rasa ka lura ko wannan kudin da ka rasa ba komai bane akan ka rasa annabi Muhammad kwarai kuwa a nan duniya da kuma lahira ba kaga dai miliyan ɗari biyar fa ba karamin kuɗi ba fa za ka iya sayan moto ba alhaji bello malam ya zare min ido Ma- boda ko ba boda ba ne a bo- ga- boda ne na ga na kusa da kai malam bello yana zare min ido ko ba boda ba ne o ba boda ba ne wane ne shi agwai ne a agwai kuwa kai wannan malam agwai ne kai koko ne kaɗo eh to to na ka zare min ido ne
mutanen gabar to wannan kuɗin ka rasa su ba komai ba ne a kan ka rasa annabi muhammadu me yasa muka lissafi da wannan kuɗin saboda ka gano girman yadda annabi ba yake ba komai ba ne abin ta faɗa kenan ta ce ai a rasa ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da a rasa wa'annan mutanen gaba ɗayansu ba komai ba ne su in dai haɗa a haɗa su da kai ne to su su waye in ma sun tsaya a duniya me za su yi eh Ah, ko ko ba ya wuce shefane ne ya wuce cefane ko me za su tsaya su yi a duniyan dama to shi kuma annabi fa addini ne fa gaba ɗaya ke hannun shi shi ke isarwa shi ne wahayin ke zuwa masa shi ke gaya muku shi ke yin bishara ma in ka mutun ga inda zaka je sai ka ce saboda ka rasa yan uwanka da matanka da wannan cewa ka- gwamma ce a rasa annabi tace ina tace ya rasulullah kullu musibatin kowace musiba ba'daka ya rasulullah hinatun kowace musiba duk girmanta in dai ba kai aka rasa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce to shirme ne wannan ai musiba ai ma ba komai bane irin na mata ta ce ko a kafan takalmi na ba wannan rasuwa ta rasa miji ta rasa dan uwanta ta rasa yaranta guda biyu ta ce ko a kafan takalmi bai kai ba wannan matukar kai kana nan da lafiyanka da komai mu je gaba ta ce wuri wallaha ta ce ya rasulallah ka roƙan min Allah an ya ja'alani minhu ni ma na shiga cikin su aha ita ma ta yi mene yanzu ita ma ta yi shahada ba ma wai miji da wane da a ya rasulullah ni ma ka roƙa Allah ni ma na mutu na yi shahada kan da ya ɗaukaka addinin nan naka kai ka rayu fada'alaha radiyallahu ta'ala anha sai kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu sai ya mata addu'a kuma Allah ya azurta ta da shahada why shahada me yasa shahada domin shine rasuwan da gashi ka mutu kuma baka mutu ba ba gane ba ana ma masani ka ga wani hausa kuma ko gashi ka mutu amma baka mutu ba mutane su suna ganin kai ka mutu amma Allah ya ce baka mutu ba Allah ya ce wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun kar ku taba tunanin wayanda kuke ganin sun mutu kan hanyar ɗauka addinin Allah wai gawawwaci ne Allah ya ce "Ah, ai rayayyu ne a wurin ubangijinsu sau da ta ce manzan Allah ni- ni ma ina baran wannan gara basa sannan shi ne kuma mutumin da da ya zo lahira ba sai an tsaya wani katakata ba an gama kawai ko da dai akwai nassi da ya zo ko yake magana cewa za farkon wanda wuta za ta fara karin kumallo da su mutane ne guda uku ko samfarin mutane guda uku har ma ka gane su a fara to ai ga mai rediyon ka ya zo na ɗaya yare shi zai to zai wuce wannan na ɗaya mawadaci wanda idan ya fito da safe ya fara ba da kuɗi yana bayarwa yana bayarwa ba zai tsaya ba har sai duka kuɗin da ke jikinsa ya kare za a tashe shi ranar lahira da shi wuta ta fara karin kumallo ce ya laji yaya aka yi da dukiyar da Allah ya baka ya ce ai Allah ka sani in na fito tun safe na fara bayarwa na fara bayarwa ne ta bayarwa Allah ka sani ba na tsayawa sai damun kudin ya kare sai Allah ya ce masa tambaya ɗaya kwakwara ba don wa ka yi sai ya ce ai Allah ka sani Ya ce a fa- don wa ka yi ya ce na yi ne don a ce duk garin nan babu mai kudi iri na Allah sai ya ce masa to an ce haka shi kwarai su arma su zaki su alhaji bello duk sun faɗa ce to baka da wani lada sai wannan wannan faɗan da suka yi shine sakamakonka a yi gidan wuta da shi sai a wurga shi gidan wuta sai a kai na biyu shi kuma na biyun shi ne malami kamar ma shi ne na farko ai shi ne na farko sai a je malami ce kai kuma ba ya ce "A- ya kai da ilimin da aka baka ya ce ai Allah ka sani idan na fito tun safe na zauna na yi ta karantarwa na yi ta karantarwa Allah ba na tashi sai dai zan kama ruwa ko an kira sallah har dare Allah in ka ga ba a yi ba to Allah wannan lura ne ce dan me kai kai Allah ka sani su armane su wane ne duk dalibai na ne Allah ce to wai dan- dan dan me kai ce Allah ka sani ce a'a dan me kai ka faɗa da bakinka dan a ce duk garin nan babu malami sai ni Aha, a ce babu malami sai an kamana ko ko yake cewa duk garin babu malami kaman shi mutumin sai Allah ya ce to an ce haka sai ya ce kwarai an ce sai Allah ya ce to baka da wani lada sai wannan faɗan da aka yi cewa duk gari babu malami kaman kai shine sakamakonka a yi wuta da shi a yi wuta da shi
Kwarai kuwa. Ce mi ce.
to sai ya miƙe je ka tabo can can sai na uku wane ne na uku shine shahidi mutumin da aka kashe shi wurin yaƙi ce kai kuma garin yaya yaya aka yi haka rasa ranka ce Allah ka sani in ne haka kawai sai ga gawawaki kawai in ne haka kawai sai ga gawawaki in ne haka kawai kawai sai wasu ka lallabo shiwu ni ma sai suka kwashe ni Allah shi ne sai na mutu ni ma sai Allah ya ce mai to don me kai wannan abin nan Allah ka sani ce a'a don me kai ta wannan abubuwan jarumantakan nan ce dan a ce ni jarumi ne Allah sai ce to an ce maka jarumi ce kwarai kuwa su sufi ne su zaki ne su wane ne duk duk- sunan kama sai ya fito a gaban Allah ce duk sun ce mene ni jarumi ne Allah ce to baka da lada sai wannan sai Allah ya ce a gidan wuta da shi to wayannan samfarin mutane guda uku su ne za wuta za ta fara karin kumallo da su ranar lahira me ake nema zuwa ga mutane yanzu duk abin da za ka yi ka yi shi don Allah an lura da wannan duk abin da za ka yi ka yi shi don Allah in ba za ka yi don Allah ba ka bari kawai dan za a iya zuwa lahira ya zama maka bala'i ma an gane wannan za a iya zuwa lahira ya zama maka damuwa da bala'i shine riyan ai duk shi ne zai kai mutane wuta wannan da kake Allah ya fi mu na a kwana nan karatun ya buge ka ne alhaji a ya yi yawa to shi kenan a yanzu ba za a samu hukun ba ma. ku ne ba ku zo da wuri ba saboda haka shi kenan na wuce ina ina nan to har ma ina nan Allah mu ka zo ka.
ina wancan karatun ko na masallaci ko a a
Daga baki ta da ciki. Wata zuwa.
to fikiu ne to mu taba fikiu sai mu tashi ban gama azumi na bane na shawwal sai na yi yau in na je karatu kuma ba zan yi buɗe baki ba sai ya zama damuwa sai na tsaya kawai na ce bari shafi arma ko wane ne zai faɗa alhaji 79. 80. 80.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم 80 kuwa? daidai ina 80 wa ammal mar'atu ko ba nan ba ba ku gani ba 80 daidai aka ce zai zama wa ammal mar'atu kenan Ka- mun kawo nan kuwa al'ikama lalle haka ne za mu tashi fasulun fil ikama ne aiko ba mu kawo 18 ba za mu tashi 79 ne har ma yaya dai faslun wannan karatu wannan fasali zai mana karatu kan ikama ne malam ya ce al'ikamatu ita ikama sunnatun sunna ce an gane ikama dan wan kiran sallan nan Kwarai kuwa.
na ban ko ban faɗa daidai ba eh to dan uwan kiran sallah to me bambanci shi da kiran sallah kada ka mu yawwa shikenan bambancin kenan da sallah kada ka mutu sallah sunna ce aukaddu min al'azani ta fi ma kiran sallah muhimmanci ta fi kiran sallah mene karbi nake so na ce littisali hadis salati domin ita ana gwama ta ne ana hada ta da sallah ne wa in taraha ma bainahuma idan aka samu jinkiri tsakanin iqama da kiran sallah a- a- a- tsakanin iqama da tada sallah ba da latin ikama ikaman ta lalace wasu nifat sai a sake sabuwa mun yi nan wurin gaskiya ne wasu nifat sai a sake sabuwa wannan shine fahimtar malikawa amma akwai mazhaban da kamar shafi'awa su sun tafi akan cewa idan aka samu tazara tsakanin ikama da ta da sallah to za a iya yin sallah kawai ba sai an sace wata ikama ba me dalilin su suka ce wata rana an ta da ikama sai wani abu ya gitto manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya aka yi magana bayan yayi magana sannan sai aka ci gaba ya ci gaba da sallah kawai ya kabba ya yi kama kawai Allahu akbar ya aha ya yi kabbaran harama sai suka ce to wannan ya nuna cewa za a iya samun dan tazara kaɗan ko wani abu makamancin haka amma malikawa mu malikawa ne ku kiyaye abin da muke magana akai mu malikawa ne mun tafi akan cewa idan aka samu tazara tsakanin ikama da ta da sallah to shikenan sai an sace wani ikama din an gane wannan wa qala ibnu kinanata ibnu kinana yake cewa man tarakaha amdan wanda ya bar ikama da gangan bada da salatu sallan ta lalace to me kenan za a fitira nan wurin mutumin da ya manta da ikama bisa kuskure kawai sai ya kabbara aka fara sallah aka ce sallan shi yayi an gane wannan wannan shine abin da ake kira a usulul fiqh cewa mafhumul mukhalafa aka san zancen da aka faɗa an gane wannan kaman kai ne yanzu ka ce duk wanda ya zo makaranta yau da daddare yau sha biyu ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da uku kaga yau ɗin kenan yau ɗin duk wanda ya zo makaranta yau da daddare za ka ba shi naira dubu goma sai wani ya zo da asuba yaya yaya ba zai samu saboda kai sharaɗin da kasa da daddare ne daren kuma akwai lokacin da ake yin karatun a wurin an gana wannan kenan wanda bai zo ba lokacin aha ba shi a ciki to shine mafhumul mukhalafanka shine sabanin maganar ka to shine maganar da muke yi yanzu a nan wurin wa man tarakaha amdan wanda ya bar iqama na sallah da gangan badala salatu sallar ta lalace to amma idan bisa kuskure ne ba sai aka ce sallah ba ta lalace ba me yasa saboda dama sunna ce an gane da karatun yake za mu je gaba fal ikhtiyadu zance mafi inganci an gane wannan ko shine fal'ihiti yadu kaga kewaye wannan maganan da aka yi ko gama wannan maganan da aka yi yanzu an yi huta rasa alal itiyani biha shine mutum ya iyakan kokarinsa ya zo da ikaman nan wala yuta sahalu kada mutum yayi kasala da sakaci nai mene yaki zuwa da ikama din fi zalika وهذا في حق الرجال في حق أهم رجل shi wannan yana cikin haƙƙin namiji ne yin iƙama ba yana cikin haƙƙin ɗa namiji ne wa ammal mar'atu malai sai kaga ita mace fal iqamatu fi haqqiha mustahabbatu tayi iqama mustahabbi ne ita ba wajibi bane ba sunna bane an so ne tayi kenan matan ka kawai tana shigowa daki tana sa hijabi ko su ce Allahu akbar kaka ce ke ba ikama sha sha duba littafin ka dai
ya gode kaga ta gama da kai a wurin wallahi ko ko Allah ya ce mana to amma dai duk da haka tunda an ce mustahabbi ne yana da kyau su yi din ko Allah ya ce mana wa in lam tuqim malam yace idan matan naka ta yi taurin kai ta ki fala yisma alaiha na To, aka ce bala isma alaiha babu laifi a gare ta, wa labduha, labazin ikaman shi ne ka ce, Allahu akbar, Allahu akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadan Rasulullah, هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله to kenan daga nan wurin shi ikama ba a rera shi kaman kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar aka ce kai ustaz ikama ba a mata haka za ka yi shi da dan sauri sauri Allahu kai Allah ji kan iyayenmu ko da an zo kai ba wani lankwasawa da tadawa da karka cewa ko Wucewa kawai.
Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala sala kad qamatis salah Allahu akbar kace kad qamatis salah so daya malikawa kenan su wayanda ba malikawa ba ba sa cewa kad qamatis salah so daya sai dai su ce kad qamatis salah kad qamatis salah an kiyaye bambancin قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سكت دك أنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم kawai limamin kawai sai ya sa ta malam Allahu akbar kenan an fara ko ba lura ba to shine malam yace wannan lafazin da kaga mun faɗa to shine lafazi na iqama allu kafan yaya kafan ta motsa ka shiga mene a jekar ka siya jekar ka siya ka kwankwasa mai mu je gaba wa ma zakarnahu min ifradil iqamati malam yace ko da kaji min ce iqama ana yin shi dai dai dai dai ne ma'a da takbira to banda kabbaran ma shi kabbaran zaka ce Allahu akbar Allahu akbar ne ba za ka zo ka ce Allahu Akbar shaɗu Allah ila aka ce shi kabbaran za ka yi shi so bibi ne Allahu Akbar Allahu Akbar shaɗu Allah ila illallah shaɗu anna Muhammadan Rasulullah an gane wannan fa innahu musanna huwal mashhur bibi ne shine zance mafi shahara fa in shafa'a gairu takbirati gairu gairu takbiri idan mutum yayi ya maimaita ɗaya daga cikin wayannan kalmomin guda biyu banda kabbaran harama aka ce la tujzu wal iqama aka ce iqama bata yi ba wala ya takallama fil iqamati ba a yin magana a cikin iqama Kwarai kuwa.
an gane wannan kai ne ladani liman ya shiga ya tsaya ka fara Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah kawai sai wani mutum ya ce ma limamin ga wannan naira miliyan biyu sadaka ne aka ce kai- kada kai bai tada ikama ka ce hada ni an lura ko aka ce kada kai bai mai ikama ka ce hada ni aka ce a ba ruwanka saraka aka ce kuma shi kadai liman ai zai iya cin saraka ai ne na'am Ana je kare.
Al- gaban gana kusan Allah zai karewa
koyon bakar bata an ajiye to sanar da ba ci uku uku da yi subhanallah ni kaɗai ne ko kuwa da mutane shi yasa ai na ce to ai shi ladanin kaka manta mun kawo wannan misali ne mun san hakan ba zai faru ba an gane mun kawo ne a misali ta yadda hankalin kowa zai iya ɗauka kaga dai shi ladanin zai yi wuya ya ce kai an- amma ta za a bar cikin kokonto shin liman kadai ake nufi da wannan sadakan koko da shi da ladan koko da shi da mamu duka wanne ne an lura to shi aka ce wala ya takallamu fil iqamati ba a yin magana idan aka fara iqama wala yuraddu ala man yusallimu alayhi ba zai mayar da sallama ga dukkanin wanda ya masa sallama ba kana cin iqama a ba komai wannan mai kashe wannan har yanzu za mu tashi aka ce kana cin iqama sai wani ya maka sallama an lura kana cin ikama sai wani yayi maka sallama ma'ana kana Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa ashhadu an la assalamu alaikum malam bello wa alaikum assalam hayya ala sala hayya ala aka ce a ba a yadda kana cin ikama wani yayi maka sallama kai ka amsa masa ba shi ma da ya maka bai kyauta ba an lura mutumin da yake kamarwa mutumin da yake fitsari ba ya daka mai sallama ba mutumin da yake kiran sallah ko yake yin ikama ba ya daka mai sallama ba haka nan mutumin da yake cin abinci ba ya daka mai sallama ba saboda mene lokacin da yake cin abincin da yanka mai sallama zai iya shakewa ban sani ban kun taba lura da wannan Allah ya tsare ma dai Allah ya kare wal musalli mukhayyarun baina an yaquma lis salati halal iqamati aw ba'daha aka ce shi mai sallah yana da zabi an ba shi zabi ko dai ya tashi tsaye lokacin da ake yin iqama ko ya tashi tsaye bayan an kira iqama an lura da wannan faslun alhamdulillahi allahumma amfana bihi amin shikin dama tara yayi ko ya ma wuce to kuma mun gaya wa mata yanku cewa karfe tara za a tashi ko lokaci ya canza arma Ƙwarai kuwa.
to in ya canza sai a gaya ma iyalai lokacin tashi zai canza Ka- kamar bai canza ba fa ba wani canza ba za a bar shi haka tara kowa ya koma gidan iyalin shi Haka haka.
in muka ga mutum kuma a waje to ya nuna cewa a ya yi satan fage ko Ƙwarai kuwa.
Allah ya fi in akwai mai tambaya ɗaya biyu bismillah in babu za mu hakura mu tashi wa alaikum salam kamar da ake magana wurin maimaitin Allahu Akbar Allahu Akbar wanda kamar da wanda suke kare kamar su sala akwai sura da nan da suke kasancewa ba su damu da wani maganar mazhaban kaza mazhaban kaza ba suna irin takuɗin shi eh sai kuma to nan kare kamar su sala kare kamar su sala ba ba komai ba komai ya yi sallah ya yi Allah ya fi zai sallah ya to ai amfanin karatu kenan amfanin karatu kenan in kana maza ba kaza ka san kai mazaban da kake amma ka ɗauko wancan ka cakuɗa wannan duk sai ya zama damuwa an gane wannan Amma gara su yi na littafin.
gwamnati na littafi mana wanda suka sani Kana jiya.
aka ce gwamma wai su yi na littafin Allah ya fi mana Ladan Newton.
oh shi ma Ƙwarai kuwa.
na gane wa alaikum salam ango sai magana ya kama na matan nan su dai mata ba sa ya kama kenan A'a, an ce yin ikama a haƙƙinsu ba wajibi ba ne, kai ma namiji ba wajibi ba ne, kai namiji sunna ne, to suna su ba sunna ba ne, mustahabi ne. Shi ne abin da muka karanta, ko ba ka aka ce ba? Yawwa. To mu je.
yanzu mutum idan ya je zai sallah aka rafa Allah Mhm.
ya manta bai yi ikama ba ba ka bani ba ba dike Ba mun faɗa wannan ba? Lokacin kana bacci. A ina kallon ka, a tsarin soja sufi ne ya fanshe ka yau. mu je wani tambayan ba kabli ba ba adi ai ba riga an fara sallan ba kuma ita iqama ai sunna ne ko ba haka ba kamar wuce wani ɗalibin mu ne ko mu je gaba to bismillah maulana a da ka wuce abin ka ai ba da kai muke yi ba eh ko abu ya matso a lalle fa za- ba- ba hutu ba Kaji ƙarfin turare ba.
Ya lallai. Na'am, bismillah Maulana. Me sunan malamin?
Suna Zakariya Almajiri.
Malam Zakariya. Ah, babban suna, sunanka ya zo a littafi.
Malam kamar irin sunan da gida ake sawa irin na ƴaƴan mu musulmai misali.
Eh, irin su siyam siyama irin su lantana irin su kariha irin su dire ne kara ta gani wannan suna nake suna ne shi an bayana a kai wannan suna inganta su samu dane ya ji sunan lantana ko siyam ko siyam kalla. Shi suna. Kafin mu shiga da kai da zurfi, shi suna dukkanin abin da aka raɗa wa mutum, to ya zama sunan shi. shi yasa da addinin musulunci ya zo ya tarar da mutane akan wannan sai ya ce to haƙƙin iyaye ne haƙƙin yaro akan iyayensa su kyautata sunansa a na farko ma ka nema masa uwa ta gari in an samu cikinsa a- an arena cikin yadda addini ya ce an an haife shi a kyautata sunansa a karantar da shi littafin Allah in ya isa aure a aurar da shi kaga yadda shari'a ta tafi kenan akai to shikenan sai karancin ilimi ya sa wasu gashi an sama cikin to sun lura da cikin an haihu sai sa ma yaron su suna to sai sai ya shari'a ce to amma an ce a kyautata ne to sai a tsaya a duba a ga wannan sunan an kyautata in ba a kyautata ba to akwai damuwa ba za a ce wai suna bai yi ba a akwai damuwa ne an gane wannan kuma fi yawancin irin wayannan sunayen da kake kira alƙariya al'adiya muzammilu mudassiru wasu sunaye ne da ke da alaka da alarammomi ba mamaki lokacin ya zo yana karanta wannan suran ne sai aka haifi yaron ce to ina kan sura kaza ne a sama yaron sai a sa mata in mace ne a sa mata bara'atu idan namiji ne sai a sa mai bara'u ban sani ban ka taba jin wannan sunan bara'u to yana ana sura ana suratu bara'u aka haife shi idan kuma ba shi ba to baban shi kakan yaron kenan da aka haifa yanzu yana shi ya ci wannan sunan saboda haka yanzu wannan yaron shi ba shi yaron aha yanzu babana ba yana da baba ba to baban shi yana da suna bara'u ni kuma yanzu an samun sunana yanzu na haihu ina son na sa sunan kakana sai in sa mai bara'u ka gani ba na zo ina karanta surat bara'a bane ka gane da abin yake faruwa a'a wani alƙari'a ne sunan kakan shi ce yanzu ya haihu yana son ya sa sunan kakan sai ya sa alƙari'an shi lantana ya zo yana karanta lantana ne aka haifa yarinyan shi kenan sai a sa mata to amma dai shari'ar musulunci ya ce kafin ka sa ma yaranka suna ka tabbatar ka san ma'anan sunan an gane wannan shine yanzu abin da ya kamata a ilmantar da faɗakar da al'umma kan cewa ba kowane suna ba ne za su je su samu su rika sa ma yaransu mana ya gane yanzu kamar su yama zai yi lokacin ana azumi ne aka haife shi zai yi maman ne ma take azumin ka gane wannan maman tana azumin tana da karfin lafiyarta ta fa tashi da azumin sai kawai ga nakuda ya zo aka haife da shi kenan zai a samu da siyama an gani ko wani namiji ne sai a samu mene siyam ko ba taba ji ba yau akwai shi mako to ka san shi kenan yasa kai tambayan shi yasa na kawo ka ai sai yanzu ka dai gane ma'anin shi ko yawa alhamdulillah to mu je gaba to anuma ya ce masha Allah ya ce a tashi saboda matan yau yana ɗakin amarya ne a daga mai kafa wai to a wa alaikum salam kaga arma ya kalle ka ko
malam game da hadisin nan da Allah ta rahama ya ce na mace ta jari gidansu na maro eh ƙarin bayani ne ke so sai misali kamar ya karin bayani ba haka muka karanta ba muwa ko ina zamanin ne ni a yau na ga karfin hali da Allah ina zamanin ne ni ba na zamanin haka muka karanta ya zo a littafi cewa manzon Allah ya umarce ta ta jagoranci mene matayen gidanta shi kenan me zan kara gaya ma kuma akai in faɗa ƙarya koko tunda ba na nan dai
malam ka sani ko kin san limancin gidan na ina ko sai ka san limancin gidan ko yana son ya sa limanci a gidan shi shi ma ko ka ko san zai aika ba ba ba- ba- ba sunan ba sunan mai mazaban shafi'i aka same ba shi ma sai ya kirkiro nashi kenan shi ke nan Allah ya tsare Allah shafi ya- sufi eh sai a ce shafi'i ka fancawi Allah ya yafe mana wani tambayan
yabo matar hijabi an ji wani tambayan Allah ya yafe mana اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين